الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 23 ga watan 11 da uku ko da hudu da hudu? 24 ga watan 11 watan zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na ainihin wato littafinmu na aƙida al'aƙidatu safariniya wadda ainihin wato al'imam safarini ya ainihin wato wallafa wanda wannan asalin sunansa kamar da muka sani shine addurratul mudiyya fi aqdi ahli al-firqati al-mardiyya abu abdullah muhammad bin ahmad السفارين الحنبلي رحمه الله تعالى يا نظمات زام تاشي أدرسنا أكو حال المؤولين في الصفات حالا ينوأن دسكي أول صفو في ما سبنكر صفوف الله سبحانه وتعالى قال يكي تيوى بيتنا 28 كينا فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستضال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن, وحسن ما نحاه ذو الأثر فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى halin waɗanda suke masu ta'awili wato sai ya yi mukaranar shi da halin masu ittiba'i hala ta ahlus sunna da hala ta ɗan bid'a bainahuma baunun shasi'un yani akwai mafaza ɗawila tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a a cikin halin ibadarsa da natsuwar zuciyarsa shi da kanshi ɗan bid'a ya san cikin ɓata yake ya san cikin rudu yake cikin rudani kawai yake to sai ya ce fa kullu man awwala fi sifati duk wanda yayi tawili a cikin sifofin Allah Allah ya itlaqin wata sifa ga zatinsa subhanahu wa ta'ala sifa ce ta zati ko sifa ce ta fi'ili ko sifa ce ta khabar mutum ya zo ya awwala ya karkatar ya ce istawa istaula ake nufi ya ce alyadu alƙudratu ake nufi alwajihu ya ce alrida ake nufi an fahimta ko alghadabu ya ce al'azabu ake nufi kazatihi min ghairi ma ithbati kamar wanda yayi wato ainihin yayi tawili ne a cikin zatin Allah subhanahu wataala ba tare da tabbatarwa Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin abin da ya tabbatar wa kansa ba mutum ya ji kyama ya ga kamar naƙasu ne ya tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ya bankara istiwa'i da istaula ya karkatar da alghadabu ya mai da shi al'azab alfarahu ya mai da shi al-rahma faƙad ta'adda ce wannan ya ƙetare iyaka ya yi ta'addanci wastaɗala kuma wannan ya yi ɗagawa ya wuce iyaka a ta'addi wa alistiɗala kusan ma'anarsu ɗaya shi ne dai mujawazatul hajji illa anna alistiɗala ma'anaha aufaru wa ablagh min at-ta'addi ta'adda kamar ya ce kai bal istaṭala ya wuce ta'addi ya kai istitala ya zakalkale da yawa a cikin abin da ya shafi shari'ar Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar wa kansa da abu shi kuma sai ya karkatar da shi wajtara yayi tsaurin ido yani yayi rashin kunya ka abinda Allah ya ce kuma sai ya ce ba haka ake nufi ba wannan babu wani ijtira'i da ya wuce wannan rashin kunya ne wa khada fi bahril halaki ya kutsa cikin tekun halaka waftara ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wataala sai ce alam tara ikhtilafa ashabin nazari ashe baka ga sabanin wato ainihin yan ilmul kalami ba ahlun nazar anan yana nufin ahlul jidal ahlul kalami wal jidal waɗanda su ba za su yadda da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna da ma'anai shi kai tsaye ba wai sai sun tuntuɓi hankalinsu sai sun kwankwasa ma hankali in ya ba da dama shi kenan bai ba da dama ba to ba za su yadda da wannan abun ba to shine ahalin nazari ba nazar ahalul fiqh da ake kiransu ahalun nazari ba nan an-nazar fi mustalahat na salaf suna nufin waɗanda suke ahalul kalam yace to ashe baka ga halin ahalul kalami ba fihi a cikin sha'anin tawilin nasu suna taban kaura suna dukan ramu babu wato ainihin natsuwa a cikin tafiyar tasu wa husna ma na hahuzul athar ashe baka ga kyawun abin da ma'abocin bin athar ya ba inda ya tsaya akan qala Allahu qala rasulu inda bai sanya hankali ko ya sanya tunani ko ya sanya ijtihadin shi a cikin abin da yake la majala lil ijtihadi fihi ba ya zartar wa Allah ta'ala abinda ya tabbatar wa kansa na sunaye da sifofinsa baka ga natsuwar da yake kai ba baka ga kyawun matafiyarsa ba kuma wannan maganar hatta su da kansu ahlun nazari din ahlul kalam sun tabbata me arrazi yace nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'yil alamin wa balu ƙarshe ya ce walam nastafid min bahthina tula umurina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yace in ka biye ma hankali ka sa shi a gaba kana bin shi ƙarshe dabaibaye ka zai shine iqad yace mafi yawan mutane lamarin su da kokarin da suke cikin wahala yake kai su yace tsawon rayuwar mu binciken da muka yi rikicin da muke ta yi da salaf ya ce ba abin da muka karu da shi kawai sai tara zancen kattiwa na ya cewa su aflaton su aristo wasu daga cikin gima-giman kafirai wanda a cikin kiristocin masu 'yan tawaye in bidi'a ne a kiristancin kuma wai mutum a ce zai dinga bin bayan ra'ayinsu da abin da suka yi istihsaninsa to da ka sai ce iya natija ƙarshe da muka fita da ita shine kawai mun shiga cikin rudani siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yace iya abinda muka karu da shi kenan hakan nan abinda Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim kenan ya kawo cikin Ijtima'ul Jiyush al-Islamiyya wanda ya hakaito shi da kanshi daga shi dai Razi din yace laqad ta'ammaltu at-turuq al-kalamiyya wal manahij al-falsafiyya yace na lura da hanyoyi na ilmul kalam da manahij na falsafa da matakanta da kaza dinta famara aituha tarwi ghalila yace ban ga cewa wanda ke jin kishin ruwa in ya shiga ciki ya samu abin da zai kosar da shi ba wala tashfi alila yace ba ni ganin falsafanci da ra'ayi da ilmul kalami zai iya warkar da mara lafiya baya warkarwa daga jahilci yani yace wa wajattu akraba turuqi tariqatal qur'ani sai na tarda hanyar da tafi kusa zuwa ga daidai ita ce hanya alqur'ani yace akra'u fil ithbati qawla allah ta'ala arrahmanu 'ala al'arshi istawa kaga gurin tabbatar da sifar allah wa qawluhu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u yace wa fi nafi zan karanta a cikin kore ma Allah abinda bai dace da shi ba laysa kamithlihi shay'un wala yuhituna bihi ilma sai ce ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي wanda ya gwada abin da na gwada zai gano abin da na gano razi da kanshi yake wanda shahidu shahidun min ahliha ne kisa da yawa suke cewa karshen rayuwar shi raja'a an ra'ayi alkalamiyina wal mantiqiyina wal falasifa to saboda haka mutum sai ajiye hankalin shi da ke wannan laisal khabaru kal shi abin da ya gani ne abin da ya gwada ne ya zo yake ba da labari da kuma kamar yadda dama shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake faɗa akan ilmul kalam ne da mantiki cewa la ya tajihu zaki wa la istafidu alqabi mai wayo mai hazaka mai kokari ba sai da ilmul mantiq zai yi addini ba ba sai da shi zai fahimci addini shi kuma gabo gara ba abin da zai karu da shi sai halaka a cikin ilmul kalam daga asali ilmul kalam mutum ya so ko bai so ba an assala shi ne don a kishiyanci ilmul shari'a don a yi fada da wato turat na assalafu salih daga sai ce ka kalli bambancin da ke tsakanin ikhtilafu ahlin nazar da kuma husni ma na hahudul athar fa innahum qad iqtadaw bil mustafa sallallahu alaihi wasallam domin su ahlul athari sun yi koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja su za su ce Allah ya ce ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fahimta ga yanda ya fassara ga fahimtar dalibansa da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin waɗannan jigajigan guda biyu da ya ce in yuti'u ababakar wa umara yarshudu sahabban nan da ya ce ma kuntu alaihi ana wa ashabi ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي وصحبه sun yi koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce faqna bi hadha wa kafa ka gamsu da wannan kuma ya isa kar ka sake ka ƙara da zancen fulanun wa fulan in dai a cikin aqida ne in dai a cikin tauhidi ne babu zancen bincike na ko fahimta ta ko a gani na a annasi ne kawai ake bukata an fahimci wannan ayi wannan kusan shine karshen muqaddima ta wannan aqida zai shiga kai tsaye ce albabul awwal babi na farko fi ma'rifati Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi yana bayani game da sanin Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar sunayensa da sifofinsa yani muna sanin waye Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa kaga wannan martani ne karara akan jahmiya da mu'tazila su jahmiya suna ganin su wa'annan asma'u din jamida ne kawai ba su da wata ma'ana sami'un bila sam'in basirun bila basar su kuma mu'tazila suka tabbatar da sunaye ba su tabbatar da sifa ba to suna an baka tsago sifa a cikin shi ba za ka fahimce shi ba daka min dhimnil asma'i wa ma'ani sifati na'rifu mada qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa ilmihi wa kaza wa kaza bima yatayassaru ilaina ma'rifatu da gwargwadon abin da hankalinmu zai iya ganewa za mu gane girman Allah ikon Allah kudurar Allah wannan zai samu bauta ma Allah ragabatan wa rahaba أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير صفاته كذاته قديمة أسماؤه, أسماؤه ثابتة عظيمة لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية أول واجب على العبيد فرق أبن دي وجب أكم باي ma'rifatul ilahi bitasdidi shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala bitasdidi yani bisawab ala tariqi ala tariqi sawab takan hanya mi kakkiya kenan ba a sanin Allah a bisa dawabit da qawaid na falasifa da waɗanda suke ahlul kalam ana sanin Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa bi af'alihi aidan kafin sanin abin da Allah ta'ala ya ba da labari game da kansa cikin alkur'ani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar daga Allah azza wa jalla daga ana sanin Allah subhanahu wa ta'ala bitasdid ta hanyar da ta dace ita ce fariqatun nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabi wannan ma'arifa suna cewa kala biyu ce akwai wadda take wato ainihin yastati'u al-insan ala idrakiha akwai wadda la yastati'u al-insan ala idrakiha ma'arifar da dan adam zai iya fahimtar ta ita ce ma'arifatu wujudin wa ma'ani sanin samuwar Allah da ma'anonin sifofin Allah amma ma'arifatu kunhihi wa haqiqatihi wannan la ahada yastati'u al-wusula ilayhi sanin takamiman da kaifiya hakika ana alhaqiqatul kaifiya ke kaifiyar yanda yake da yanda sifofinsa suke wannan amrun mustahil la yustata ba wanda isa ya kai zuwa gare shi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar amma ma'rifa ta wujud duk da cewa Allah ta'ala mawjud ne mun yi bayani a baya ko sai dai ala jihatil ikhbar gurin ba da labari suka ce Allah samamme ne saboda me wato ainihin ba zai yiwu a ce an samu mai samarwa kuma shi ba samamme ba amma baya cikin sunayensa almaujud ba a faɗin shi a babun tasmiya domin tasmiya amurin tauqifiyun ne kawai da malam ya ambata sai abin da ya zo fil kitabi wa sahihi sunna daga farkon wajibi akan bayi sanin Allah bitasdid sai muka ce ma'rifatu wujudin wa ma'ani wasu malamai suka ce awwalu wajibin 'ala al-insan an-nazar da wannan magana mafi yawan wanda suka faɗe ta ahlul kalam ce farkon wajibi akan akan bawa shine yayi bincike tukun sannan sai ya gano akwai Allah ko babu a to ai kaga daga binciken wasu sun goce wasu suka ce babu shi wasu suka ce in akwai shi ma da ne cikin falasifa akwai da suka faɗa haka su ce yanzu babu shi wal'iyazu billah daga abinda malam ya faɗa shi ne asali ma'arifatul ilahi bit tasdidi at tasdidu yakunu fil kitabi was sunna mi Allah ya faɗa mi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan Allah shine abinda zai sa ka san Allah ba sanin ba shi da wata kura sai dai a iya cewa kauren da ibnu uthaymin rahimahullahu ta'ala ya faɗa idan mutum yana cikin rudani ne ya shiga rudani ko shakka ta shiga cikin zuciyar shi to sai yanzu annazar sai ya amfani awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض kaga wannan sai mutun yayi nazari ya kalli sama da ƙasa zai tabbatar da cewa akwai wanda ya yi su daga nan yasilu ila annatija annahu huwa bi nafsihi akwai wanda ya yi shi ya karanta alqur'ani mai girma ya ga yanda arna ma sun yadda Allah ya yi su sun yadda Allah shi ya halitta ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله to ina ga kai da kace kai musulmi ne daga anan annazar sai ya amfani ina fata an gano wasu malamai kuma suka ce la sanin Allah la yahtaju ila dalil saboda mafturun al-insanu mafturun ala ma'rifatillah an ɗabi'anci halittar ɗan adam da sanin waye Allah Allahumma sai dai in ya kasance iyayen shi sun karkatar da shi so da kullum mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani to idan ya zamanto huwida aw nussira aw mujjisa yanzu nan yana buƙatar an-nazar أو الاعتبار أو معرفة الله تعالى بالأدلة التسديدية domin ya tabbatar da cewa abin da aka ɗaura shi aka yi fata ne an raba shi da fitrar shi ta asali ijtalatuhu ash-shayatin shedanu ne suka raba shi da tafarkin Allah to ne sai ya dawo zuwa ga ma'rifatullah bit tasdid amma abinda malam ya faɗa huwa al-asl wa huwa wa huwa sawab shine awwal wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatul ilahi bit tasdidi بأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير ya san da cewa Allah shi kadai yake wahidun fi dhatihi wahidun fi asma'ihi wahidun fi sifatihi wahidun fi af'ali shi ba shi da nadhir ba shi da mathil ba shi da kufu a cikin aikin shi da sunayensa da sifofinsa ballantana ma a ce a cikin zatinsa hal ta'lamu lahu nadhira hal ta'lamu lahu samiyya ba shi da samiyi ba shi da nadhiri ba shi da qarini ba shi da shabihi ba shi da mathili subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ya girmama daga waɗannan gabaki daya to mutum zai san Allah ta'ala ya yadda da cewa Allah shi kadai yake a cikin komi nashi la nadhiru lahu bashi da makamanci wala shabiha bashi da wanda yake kama da shi nadhir wanda za iya cewa daidai wa daidai suke shabihi wanda yana dan kama ko da za a samu mai sabani wala wazir wala wazir kuma Allah ta'ala bashi da mai taimaka masa asalin wizara karfafawa ne kamar yadda annabi Musa ya roƙi wato ainihin Allah ya aiko ɗan uwansa Harun ya zamanto waziri gare shi kuma sai Allah ta'ala ya ce an haɗa shi da ɗan uwan nashi wato ainihin dan ya ƙarfafe shi annabi Musa ya ce rid an yusaddiqun ya zama mai dafa mun wanda zai dinga gasgata ni to shi Allah ta'ala ba shi da waziri ba shi da wani wanda zai ai waziri ma'ana yanzu sarki sai a ce yana da waziri a bangan diplomasiyar zamani a ce shugaba yana da minista ko shine kamar waziri din to ai dan ya rage ma shugaba aiki ne sai a ce to ga ministan ilimi ga ministan tsaro ga ministan lafiya ga ministan sufuri ga ministan harkokin waje ga ministan kaza dan shi kadai ba zai iya ba to shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tsaye shi wato ainihin alhayyul qayyumun rayayye tsayayye da lamarin kowa kuma ba gajiya babu ainihin kasawa ba rafkana ba mantuwa ba gyangyaɗi ba kwana cikin lamarinsa li'anna hayatahu hayatun kamila la ya'tariha naqasun biwajhin min alwujuh take baya buƙatar wani waziri shine walam yakul lahu kufuwan ahad sifatuhu kadhatihi qadima sifofinsa kamar dai zatin shi ne qadima dadaddu ne su wanda mun yi magana kan siffanta Allah da alqidam ko asali Allah ya ambaci kan shi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin to din da kaji wani ahli sunna bakin shi ya zami ya ambaci Allah da cewa alqadim yana nufin al awwal ne yayi kuskure a lafazi ne ba ma'ana ba da ka sai ce sifofin Allah kamar zatin Allah ne wasu sun yi inkarin wai a ce zatin Allah a ai sahabi ya faɗa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma annabi bai mai inkari ba menene cikin in yaku fi zatil ilahi yubarik ala awsali shillin mumazza'i a cikin sahih al-bukhari wanda kafirai suka yi asir din shi suke azabtar da shi har Allah tabaraka wa ta'ala ya gudanar da wata karama a dangane da lamarinsa sun ɗaure shi kuma yadda su zo su ga yana cin abinci kawai sarasa daga ina to saboda haka zatin Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin Allah ya ce wato yanda zatin shi yake da ɗaɗɗe yana nufin labida ya talau to hakan nan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to nan gurin as-sifat sifat sun kasu kashi uku akwai as-sifatu dhatiyya akwai as-sifatu al-fi'liyya akwai as-sifatu al-khabariyya to as-sifatu dhatiyya was-sifatu al-khabariyya mutlaqan za a ce wato ainihin azaliya ne abadiyya la bidayata laha wala nihaya mutlaqan an al-itlaq sifofi na zati da sifofi na wato ainihin khabar sifatu zatiyya su ne ma'ani waɗanda ake wato ainihin jingina su ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar al'ilmu al'udratu al'izzatu al'jabarutu al'kibriya'u al'azamatu duka waɗannan sifofi ne waɗanda suka kasance azaliya abadiya Allah bai taɓa gushewa ba cewa yi ba shi da su a tuntuntuni tunkan komi da bayan komi yana tare da waɗannan sifofin nasa an fahimta ku sannan asifatul khabariya kun ga mun tsallake fi'iliya asifatul khabariya su ne wasu sifofi da aka ba mu labari ta hanyar alkur'ani ko ingantacciyar sunna cewa Allah yana da waɗannan sifofin waɗanda bin nisbati ilal khaliqa su ake kira da al'a'dha'u awil ajza mu yanzu ga ɗan adam hannun shi wani juzi'i ne nashi kafar shi wata juzi'i ne tashi idan shi wani juzi'i ne nashi to Allah ya ba da labarin yana da wasu sifofi waɗanda bin nisbati li bani adama a'dha'un ne wa ajza amma bin nisbati lahu subhanahu ta'ala sai mu ce sifatul khabariya ne kawai zamu imani da abin da yazo daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallama na siffanta Allah da waɗannan sifofin yana da hannuwa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai Allah yana da ido walitusna'a ala aini Allah subhanahu wataala yana da yana da kafa Annabi sallallahu alaihi yace ba za a gushe ana danna yan wuta a cikin wuta ba tana hadiye su ana kincika tana halmin mazid fassarar waccan ayar hatta yad'a rabbul izzati qadamahu alaiha sai ubangiji mai girma da buwaya ya daura kafashi a saman wannan ainihin wato wuta sannan za ta ce kattun kattun ce ta cika haka ta cika kaga waɗannan duka sifofi ne khabariya sifofi ne khabariya su ma azaliya ne abadiya ba a taɓa lokacin da Allah bai da alyadu ba hannu ba a taɓa lokacin da bai da ido ko bai da ƙafa ba yana nan da wa'innan sifofin nashi azaliya abadiya za mu tabbatar mai da su wato ainihin isbatan yaliku bi jalalihi subhana to cikin asifatul fi'iliya shine lafazin ihdathi wasu malamai suke ambatan shi amma ya kai tsantsan gurin fahimta da bayani domin shi alhadad a ce wannan sabon abu ne ga Allah fil jinsi wal asli la yaliqu bihi subhana ba a jingina ma Allah yanzu kai dan adam akwai wasu gabbai a jikinka waɗanda su haditha ne ko yanzu kamar gashin gemu misali ba da shi aka haife ka ba kamar haƙora fitowa mutum suke ainihin wato yi kamar gashi haka na kai da na kaza gashin mara gashin hammata kaga duka ana samun hadithan a cikin fitowarsu wannan dan adam ki dama shi hadath ne komi nashi ma hadath ne li'anna sifat tatba'u dhawat sifa na bin zati duk abinda asalin shi wato ainihin hadath ne to duk wata sifa ta shi hadath ce shi yasa ayyukan bayi ma aka ce makhluqa ne li'anna al'ibada makhluqun wallahu khalaqakum wama ta'maluna to abinda ake kira as-sifatul fi'liyya wasu sifofi ne da ubangiji subhanahu wata'ala yakan siffattu da su bisa ganin damansa wannan tahtal mashi'a in ya ga dama yayi in ya ga dama yaki yakan yi waɗannan sifofi ga wanda ya dace yayi wannan sifofin a gare sa kamar wato ainihin misali dariyar da Allah zai wa mutum biyun nan da annabi ya bada labari cikin sunna tabbatacciya kamar farin ciki da Allah yake idan bawa ya tuba kamar hadisin ibnu umar wanda yake cikin bukhari Allahu ashaddu farahan bi taubati abdi min ahadikum dalla an rahilatihi wa huwa fi ardin fala har zuwa karshe da yayi sukutar baki yace Allahu abdi wa ana rabbu subhan nabi yace akhta'a min shiddati farah kaga wannan sifa ce khab'a fi'liya hakan nan al-ghadab da sauransu da ar-rahma sifofi ne wato ainihin waɗanda suka kasance Allah ta'ala yakan yi su yakan gudanar da su ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama to suna kiran waɗannan sifofi da cewa hadithatun nau'i qadimatul jinsi a lokacin da Allah ta'ala ya ga dama ya daidaita saman al'arshi amma ai Allah yana nan kafin halittan al'arshi a san da ya ga dama yake sakowa zuwa saman duniya amma allan yana nan kafin saman duniya din a san da ya ga dama zai zo zuwa filin alkiyama wa a rabbuka wal malaku saffan saffa wanda kafin wannan taron allan yana nan to da ma'anar lokacin zuwan nasa hiniya sai a ce wannan aikin a lokacin Allah ya ga dama ya yi shi to inda an ce mashi'a aka yi shiru ya fi daga a ce hadithatul annawar domin lafazin hadithanin sai ya zama kamar ba a tsabtace janibin ubangiji subhanahu wata'ala daga gare shi ba kuma waɗanda suka kasance masu neman walle masu neman kuskuren alusuna ya su ji daɗin kama alusuna da wannan magana amma jinsin wannan sifar ba haditha ce ba kadima ce da ma'anar labidaya talaha wala nihaya kenan azaliya ce shine mai tahawiyya cikin tahawiyya sai yake cewa laisa ba'da an khalaqa al-khaliqata istafada min ismi al-khaliqi ba wai sai bayan da Allah ya halicci halittu ya zama mai halitta ba tun kan ya halicci halittar farko mai halitta ne shi daga karka kwatanta Allah dawa da dan adam yanzu da nake karantarwa ba ana ce mu malam ba misali duk da ba malam ba amma a da can da ina koyan karatu na ko ina gararan ba na cikin anguwa ai ba malam ba ne shi ba tela ba ne kafin ya iya ɗinkin ai ba a ce mai tela kafin ka iya kaza ba a ce ma kaza sau da kai koya kai ka iya sannan kake yi shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ganin daman shi ne yayi ko kar yayi amma bai koya gurin kowa ba daga kafin ya halitta halitta ma sunan shi al-khaliq an gane wannan ko kafin ya kirkiri wani abu sunan shi al-bari'u kafin ya sawwara halitta sunan shi al-musawwiru da haka bai taba wannan sunan bai taba infikaki daga gare shi ba sifar wato ainihin jinsin wannan aikin ba ta taba fita daga gare shi ba duk da cewa halittar tana da farko awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam ko al-qalam amma kafin halittar alƙalamin ma ubangiji subhanahu wataala al-khaliqun duk da akwai sabani cikin awwalul khalq wasu ce al-arshi wasu ce al-qalam al-muhim muna gane wannan ko to dai sai malam yace sifofin Allah ka zatihi qadima wannan zamu dauki as-sifatul fi'liya al-dhatiyya wa sifatul khabariyya wannan dukkan su babu sabani cikin as-sifatu al-fi'liya ne akwai tafsili kamar yadda muka ji asma'uhu thabitatun azima sunayen Allah ta'ala tabbatattu ne masu girma sunayen Allah suna da girma saboda yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha لكنها في الحق توقيفية في الحق يعني في الكلام الحق والدليل الحق زنچن غسكيا حجة تغسكيا صفوفن الله سنايان الله توقيفية in an ce at-tawfiqi wato ana nufin abin da ya kasance mutawaqqafun alaihi la yuqalu bihi wa la yunfa illa ba'da al-ilm illa ba'da thubutin nass abinda ba ka faɗa shi sai da nasu shi ne tauƙifi da haka sunayen Allah tauƙifiya ne ba ya yi wa ka ce kawai na ga ya dace in sa ma Allah suna kaza a ba a sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala wani suna sai abinda ya sanya ma kanshi suna da shi sai abinda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da shi ubangiji ta'ala ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ya haramta ka faɗi wani abu game da shi wanda baka sani ba don ka zo ka ce sunan shi kaza kuma babu a Qur'ani babu a sunna qul ta'ala Allah ma la ta'lam wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan cikin lamarin halittu to ina ga lamarin ubangiji subhanahu ta'ala. daga sai abin da ya tabbata daga nassi ake ambato daga cikin sunayen Allah lana biza adillatun wafiya malici muna da dalilai cikakku masu yawa akan ba a sanya ma Allah wani suna sai abin da ya tabbata daga gare shi ko ta harshen manzannin shi ake tabbatar mai da shi dangane da sunayen ubangiji subhanahu wataala akwai mabahith da yawa na farko shine ka yadda wa innan sunayen kulluha husna so da yace walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ba wani suna na Allah wanda ba shi da wannan sifata alhusn bal sune ahsanu hasanin mafi kyawun mai kyau shine sunan Allah sana abu na biyu sunayen nan ba su da adadi da ɗan adam ya sani inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman din nan ba hasru bane ba kamar ka ce ne ina da shanu guda goma na noma wannan ya nuna cewa iya shanunka goma ne to wa'annan an keɓance su ne don gafarta ma bawa zunubi in ya kiyaye ma'anarsu sau da ya ce as'aluka bismin bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak kina ko su sunayen da Allah kadai ya san da su sa'an nan ka yadda da ana ishtikakin sifa daga cikin suna ba a ishtikakin suna daga cikin sifa as-sami' kenan mun fa'idantu da Allah yana da sifatu sam' daga cewa sunan shi as-sami' al-basir sifatul basar al-aziz sifatul izza an fahimci wannan ko da dukkanin sunayen Allah suna dauke da sifa bal wasu sunayen ma dauke suke da wasu sifofi domin akwai sifatun ishtiqaqiyya akwai sifatu wato tadammun akwai sifofin da wani sunan zai kunshi ma'anar da ke cikin wani sunan wai Allah al-ma'luh al-ma'luh kenan al-uluhiyya daga Allah ake fitar da ita abun bauta kenan Allah al-ma'luh al-ma'luh kuma shine al-ma'budu dhullan wa mahabbatan wa ta'zima wanda ake bauta cikin kankantar da kai da girmamawa da ainihin wato so da kauna dauki muqaddima ta fathul majid daga cikakken bayani kan wannan matsala an fahimta ku amma ba a fitar da suna daga sifa domin cikin sifofi akwai waɗanda suke mun ambaci fi'iliya waɗanda suke na mashi'a ne shi ko suna kamar yadda aka ce suna linzami shi suna ko da yaushe kana tare da ma'anarsa yanzu misali Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun sifa ce ta al-istihza amma ba zai yi kace tunda dai yana da sifar istihza'i ga munafikai to sunan shi al-mustahzi'u ba zai yi ba domin a cikin suna ana so a samu mujarradin ko mutlaqin ma'ana wadda ta kasance fili qarara cikin kyawo da girma da daukaka shi ko aiki akwai wanda yake na intiqami ne aiki wannan su suka fara sai aka mayar musu sun yi istihza'i sai Allah ya musu istihza'i wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin kaga nan ma baya cikin sunayen Allah al-makiru amma yakan mai da makirci ga wanda ya kulla ma annabawansa da ainihin waliyansa makirci to amma ba sunan shi ne al-makiru ba da aka a takaice dai ba a fitar da suna daga cikin sifa amma ana fitar da sifa daga cikin suna balma har a ɗauki sifa ɗaya biyu uku cikin suna guda domin akwai sifatu ta zammun yanzu Allah alkhaliku ne Allah mai halitta ne to tunda mai halitta ne kenan yana da iko ne yasa yi halittar ko kenan alqadiru ne akwai iradar da ta sa yi halittar akwai manufa kenan al wato ainihin yana da sifa ta al'irada a cikin sunan alkhaliku sannan al'ilmu ba zai yi halitta kuma bai santa ala ya alamu mana halaka wa huwa latiful khabir sannan akwai alhikimatu akwai hikimar da ta sayi halitta akwai kaza akwai kaza duk za su iya shiga ciki cikin suna ɗaya a fitar da sifofi da yawa to saboda haka cewa sunayen Allah tauqifiyya ne lana bi za adillatun wafiyya hadda dalilai na hankali ma kai yanzu a hankalce kai zaka samu Allah suna ɗaya yana samu uba suna walillahi al-mathalul a'la idan ɗabi ba zai sa baban shi suna ba sai dai baba ya sa ma ɗa suna to ina ga kuma wanda aka halitta a ce shi zai sa mai halitta suna hankali ba zai ɗauka ba kaga dalilan akwai shar'iyya akwai dalilai aqaliyya naqaliyya wa aqaliyya ce to zamu bar shi haka insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu sati mai zuwa wa iyyakum insha Allah ɗauki lokaci ko